الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه دعوة مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته shi gaba da karatunmu na littafin ahalari wasu yan uwa sun bukaci mu maimaita darasin da ya gabata kan sani ba yake kusan ke da inda na gaba laifi da abin da ke gaba din shi ma na da alaƙa da shi wasu hau fi salatul qada'i ka sahwi fi salatul ada ko to saboda roƙon da aka ba laifi mu maimaita abin da muka karanta a wancan darasi kwana biyu kenan su gabata ko inda yake cewa mu ɗauko shi daga inda yake wa man nasiya sajdatain saboda sun fi haduwa tare bayan yace wa man nasiya sajdatain wanda ya manta sujada guda biyu bai yi ba kharra sajidan wa lam yajlis ko da ke kafin nan akwai wani abu da ke da alaƙa da wannan inda ce wa man nasiya sajdatan wahidatan yawa ce wanda ya manta sujada daya wata zakkaraha ba'da qiyamihi wanda ya manta sujada daya mutum yana sallah sai manta sujada guda daya wata zakkaraha ba'da qiyamihi kuma ya tuno bayan ya miƙe wato mutum yana sallah da yi sujada daya bayan ya yi ruku'u ya ɗago daga ruku'u ya tafi sujada to da ya sujada ɗaya kamata ya zauna sannan sai ya ƙara sujada ɗaya sai kuma ko dai ya miƙe zuwa raka'a ta gaba ko kuma ya zauna ungun zaman tahiya ne ko idan mutum ya manta da ya sujada ɗaya ya ɗago sai ya miƙe ya ci gaba da raka'ar da take bin wannan wata zakara ba da tsiyamihi amma sai tuno bayan ya miƙe yana cikin tsayuwa sai tuno shi a wannan raka fa da ta wuce sujada ɗaya ba maimakon biyu to sai ce raja a jalisan yana tsayen nan sai ya dawo ya zauna wa sajadaha ya yi wannan sujada ɗin da ya manta illa an ya kuna qad jalasa qabla al-qiyam haka ne ko yawa raja a jalisan sai abin da ya dawo ya zauna mana ya zauna a zaune wa sajada ha sannan sai wannan sujada illa an ya kuna jalasa qabla al-qiyam sai da in ya zama ya zauna kafin ya miƙe din ma'ana wacce miƙe wanda yayi ta mantuwa lokacin da yayi sujada guda ɗaya akan samu cewa la'alla ya zauna a zaune sai ya ɗauka misali zaman tahiya zai yi kaga ya bar raka abin nan sujada ɗaya kenan to maimakon ya tsammaci cewa zama ne yake na tsakanin sujada guda biyu sai koma ya sujada ta biyu sai ya manta da ya zauna ne sai kuma ya miƙe to in ya riga ya zauna ne sannan ya miƙe to in ya sauko zuwa wannan sujada din da ya manta ba sai ya zauna ba amma in dama daga ɗagowarsa daga sujadar nan kwaya ɗaya ya manta ɗayar miƙewa yi a tsaye to lokacin da ya tuno wannan ta biyun da bai yi ba sai ya zauna a zaune tukuna sannan sai ya sujada domin yi wancan zama da yake tsakanin sujada biyu wannan mun fahimce shi insha Allah to sai ce fala yu'idu julusa in haka ne to ba zai maimaita zama ba to sai kuma ce wa man nasiya sajdatain wanda ya manta sujada guda biyu baki daya ma'ana da ya dago daga ruku'u kawai sai ya ci gaba da karatu ana iya samu wani ko yawwa ko har ka sallah ba abin da ba iya samu dan adam gwargwadon abin da ke zuciyarsa da yake ɗauke masa hankali gwargwadon irin rafkanuwar da zai za ka da yin ruku'u ya ɗago kamata ya tafi sujada sai ya manta gaba ɗaya kawai sai ya ɗauka raka a ta biyu ya taso sai kawai ci gaba da karatun ƙur'ani to shine yace abin da zai a nan shine ce kharra sajidan yana tsaye din nan kawai sai sun fiyo shine kharra yayyo ƙasa yu haka sajidan yana mai sujada walam yajlis ba zancen ya zauna tunda dama raka abin nan sujada biyu zai sai an yi daya sai a zauna sai kuma a daya ita kuma wannan ta farko dama ba a zama kafin ta don haka daga tsaye ake tafowa don haka sai taho daga tsaye sai sujada walam yajlis ba zai zauna ba wa yasjudu fi jami'i dhalika ba'da salami a cikin duk wannan halayen guda biyu na manta sujada daya ko manta sujada biyu to duk abin da zai shine ne kabli ba bi zai ma'ana zai sujada bayan sallama shine wa yasjudu fi jami'i dhalika ba'da salam wannan mun gane insha Allah to sai ce fa in tadhakkara sujuda ba'da raf'i ra'sihi min ar-rak'ati allati taliha amma idan mutum ya tuna sujadan nan da ya manta ne kun ga wancan ai an ce ya tuna yana tsaye ko yawwa ma'ana bayan miƙewarsa kafin ya ƙulla raka'ar da take bin wannan da ya mantuwa din ina so ku bambance waɗannan abubuwan guda biyu wannan matsalar da muka gama mutum ya tuno mantuwar sujadan nan sawa'un ɗaya ce ko biyu a wani lokaci lokacin da yake raka'ar da take bin wannan bai gama kulla wannan da take bin wannan din ba yanzu mu bada misali dan kada abin ya sake rikice mana mu koma misalin mu na ran na sallar wace sallar azhar idan mutum yana sallar azhar yayi raka'a daya ma'ana da yayi karatun Fatiha yayi sura a raka'a ta farko yayi ruku'u da yayi ruku'u ya dago daga ruku'u ya tafi sujada yayi sujadan nan kalau guda ɗaya ya zauna tsakani ya yi sujada ta biyu sai ya taso sai ya ci gaba da abin da raka a ta nawa ta biyu a ta biyu ne ita ma karanta mata fatiha ta da surar ta ya ruku'u ya dago ya tafi sujada to da ya sujadan nan sai ya guda ɗaya misali sai ya manta ɗaya sai ya zauna zaman da ya taso din nan a maimakon ya zauna ƙaramin zama ya koma ya sujada ta biyu sai ya ci gaba da tafiya ya ɗauka cewa sujada guda biyu ka ga ya manta sujada ɗaya ko yawwa to da yin tahiyan nan sai tashi yi ci gaba da wace raka'a ta uku yana cikin ta uku nan bayan ya dago daga ruku'u ma'ana ya karanta mata su abin nan fatiha ta kawai ya yi ruku'u da ya ruku'u sai dago yana dagowa daga ruku'u kaga abin nan raka'a ta uku ta kullu haka ne to dagowarsa daga ruku'un nan zai tafi sujada sai ya tuna cewa aiko raka'arsa ta biyun nan ta rasa sujada guda ɗaya to kaga tunda babu damar ya koma ya gyara domin ya kulla raka'ar da take bayan wannan dole sai ya watsi da wata raka'a raka'a ta nawa da biyu wanda ya mata mantuwar sujada sujada farilla ce ba dama a ce an yi mata sujada kabli ko ba yau ba farilla ce da haka kaga sai ya watsi da wannan raka'a ce a wannan raka'a shikenan na hasararta to yanzu me za a yi to shine sai ke cewa fa in tazakkara sujuda ba'da raf'i ra'sihi idan ya tuno sujadan nan bayan dago kansa min ar-rak'ati allati taliha daga raka'an nan da take bin wannan da ta lalace sai ce tamada to sai ya ci gaba shine ma'anar tamada ya zarce ala salatihi ya zauce akan sallar sai ci gaba da sallarsa walam yarji ba zai dawo ba wa algha ركعة السهو سي وقيل وان الركعة دي رفقا وأشكنتا وتكدا دبيو يوا وزاد ركعة في موضعها سي قال وتركع أمد دينتا يوا بانيا أما ينا ميجيني ينا ميجيني abin da ake nufi a nan shine yadda sallarsa take a jere to ya dauka kowace raka'a nan ne gunta waccan ta biyu da ta lalace sai ta uku ta sakko ƙasa sai ta koma a madadinta shi ne ma'anan baniya kada ya ɗauka cewa a atin da ya rasa ta biyu ne ta lalace to i'ada zai ƙaba'i ba ƙaba'i zai ba in an ce ƙaba'i to shi ne ya rama waccan da ta bata ta lalace kaga kenan me zai yi sai ya zo ya yi abin nan fatiha da sura to kaga ko bayan ya riga ya wata raka'ar a baya wadda take ita ce ta ukun nan ta koma masa ta biyu kuma tana da fatiha kawai babu sura kaga an sami can ga fatiha da sura a raka'ar farko ga kuma fatiha babu sura a ita ce raka'a ta biyu tun da ta biyun asali ta lalace kaga wannan ta uku kuma a zo a yi masa fatiha da sura abin ya rikice sai aka ce a gini zai ginin ma'anarsa ita wannan ta biyu a ta uku da take mai kyau yanzu da aka yi mata fatiha kawai babu sura sai ta taso daga gunta sai ta koma gunta biyu da ta lalace yanzu ya samu raka'a guda biyu mun fahimci abu yawwa to da ya samu raka'a biyu nan kuma sai ya zauna sai ya tahiya tunda yanzu ya samu raka'a ta biyu sai kuma ya miƙe sai ya ƙara raka a guda biyu masu fatiha kawai kada ya ce zai yi mai sura in ya yi fatiha da sura to ya zama ba baniyan ya yi ba mun fahimci abin da ake nufi da baniyan din yanzu ko yawwa sai ce wa sajada qabla salami sai kuma ya sujada kafin sallama muna bi to amma sujada kafin sallama a wannan yanayi sai ce in kanat min al-ulayni idan sujada da ya bari tana cikin raka'a ɗaya daga cikin raka'o'i guda biyu ne na farko na farko raka'o'in farko guda biyu masu fatiha da sura in ita ce ta lalace shi ne abin da ke nufi in kanat ai in kanat raka'atul fasidatu min al-ulayaini ulayaini ma'ana daga raka'o'i guda biyu na farko banda na ƙarshe idan a cikin su ne mutum sallarsa ta abin da raka'a ta lalace saboda an bar mata sujada to kabli za a yi muna fahimta ya zama yawa shine in kanat min al-ulayaini wa tadhakkara nan akwai sharuɗa guda biyu in tana cikin rakawoyi guda biyu na farko wa kuma sannan wani wani sharatin ne har yanzu wa tadhakkara ba'da aqdi salisati yawa in ya zama raka'an nan da ta lalace ɗaya ce daga cikin raka'o'i guda biyu na farko sannan kuma tunawar bai tuna ba sai bayan ya kullata uku waɗannan su ne sharuɗa guda biyu ya zama bai tuna ba sai bayan ya kulla raka'a ta uku sai ce yau wannan duk abin da zai shine ne sujada qabla salami to sai kuma yace wa ba'da salami ai wa yasjudu ba'da salami sannan zai sujada bayan sallama in lam takun min al-ulayayn in raka'an nan ta da ta lalace ba a ɗayan daga cikin raka'o'i guda biyu da farko take ba muna fahimtar abin wancan misali da ai mun gane shi raka'ar da ta lalace tana ɗaya daga cikin raka'o'i guda biyu na farko yawwa misali muka bada misali da raka'a ta biyu yawwa in ta biyu in ma ta farko ce haka abin zai zama yawwa in ta farko ce bai tuna ba kuma sai bai kulla ta uku kun ga ma'ana yayi ta biyunsa mai kyau kenan yawwa to kaga sai ya ɗauka ta farko ta lalace yanzu da ya kulla ta uku nan da mai fatiha kawai babu sura ya gama dagowa daga ruku'unta sai tuno cewa a aiko ta farko ta lalace to wannan ta biyu a ta uku sai ta tashi sai ta koma ita ce wace ta biyu waccan ta biyu mai kyau ita ma sai ta matsa ta zama ta ɗaya saboda ta ɗaya ta lalace kaga duk wannan kes ɗin su iri ɗaya to shikenan sai a yi tahiya sai kuma a yi abin nan sai sai ƙaro raka'a guda biyu sai kuma ya yi sujada a qabla salami kafin sallama za mu ji dalilin me yasa za a yi qabli a nan gurin mun fahimci abin? to sai ce wa ba da salami amma sujada ba a ji zai yi in lam takun min al-ula yayi in raka'ar da ta lalace ba ta cikin ɗaya daga cikin raka'o'i guda biyu na farko ma'ana inda raka'ar da ta lalace ta uku ce ko ta hudu mun gane au ko kuma ma aje kanat minhuma tana cikin raka'o'i guda biyu na farko din amma kuma wata zakara ya tuna ne qabla aqdi salisati kafin ya kulla ta uku mu yanzu mu bada misalin hali na farko in lam takun min al-ulayni in ba ta cikin rakawoyi guda biyu na farko ma'ana tana cikin rakawoyi guda biyu na ƙarshe mu ɗauka yanzu raka'a ta uku ce ta lalace yayi raka'a ta biyu kalau ya zauna ya tafiya kaga an samu raka'a bin guda biyu ko ce mai fatiha da sura kuma an zauna an yi tafiya to kana cikin ta uku misali sai ka zo kai mata ruka yi ruku'u ka dago ka tafi sujada da kai sujada daya sai ka miƙe ka manta mun fahimci wannan da ka miƙe kawai sai ka ci gaba da karatu ka ɗauka cewa ka kuma gama raka ta uku ne yanzu kana ta hudu to kana cikin ta hudun nan mun gane yawwa kana cikin ta hudu sai ka tuna cewa ai kuwa wannan ta ta uku nan da ka bari ba su da abin da sujada ma'ana sujada kai ta lalace saboda a raka ta lalace saboda ka manta sujada ɗaya to in ya zama baka tuna ba sai da ka ɗago daga wannan raka'a ta hudu a nan ne wani in muka faɗi cewa ka tuno kana tsaye to mun koma halin farko wani yawwa amma sai baka tuno ba sai da kai ruku a raka'a ta hudu ta ƙarshe kenan da ka ɗago daga ruku sai ka tuna a'a ai kuwa raka'an nan ta uku sujada babu guda ɗaya to yanzu mai za ka yi tunda ta lalace sai ka ci gaba da wannan raka'a da kake ta hudu amma sai ka yadda ta uku kaga kenan za ka ƙara wata raka'ar banda wannan ta hudu sai ta hudun ta komo ko ta uku sai ka ƙara wata guda ɗaya kaga yanzu ka samu raka'o'i guda biyu masu hata da sura tsaf kana da tahiyarka tsaf kuma ka yadda raka'a guda ɗaya ta zama ƙari a sallarka kayi kuma guda biyu masu fatiha babu sura kalau komai ka ga yanzu in ka kalli sallarka tana nan kalau sai ƙari zandandan gashi nan wata raka'a ce guda ɗaya da ta karu to sai kai watsi da ita ya kai watsi da ita shine kai bani mun fahimci abu yawa to sai sai in lam takun min al-ulayaini aw kanat minhuma haka nan sujada ba'di za ka yi in raka'ar da ta lalace maka din tana ɗaya daga cikin na farko ɗin yanzu mun an sake mai da mu hali na farko yawwa ma'ana raka'ar da ta lalace mu koma kan misalin mu ta biyu ce ta biyu ce baka yi mata sujada ba amma kuma wata zakara qabla aqdi salisati sai zama kafin ka kulla raka'a ta uku ne ka tuna kamar ya kenan ka yi raka'a ta biyu kai sujada guda ɗaya maimakon ka yi ta biyu sai ka zauna ko kuma ka miƙe ka tafi raka'a ta uku kana cikin raka'a ta uku kafin ka kulla ta sai ka tuna cewa aika raka'an nan ta biyu ka rasa sujada don haka ta lalace to yanzu tunda baka rasa damar da za ka dawo kai karatun fatiha ba kai sura kai kana tsaye din nan sai ka mai da wannan ta uku da kake kai sai ka mai da ita ta nawa ta biyu tunda baka riga ka yi ruku'u ba mun fahimci abu da ka yi ruku'u to mun koma gun ɗazu amma tun da yanzu baka yi ruku'u ba kana da damar ka ƙara mata fatiha ita wannan sura sai ka ruku'u sai ka ɗago sai ka tafi sai ka ce to tun da ta biyu nan ta lalace bari in zauna yanzu in yi tahiya kaga ka zauna ka yi tahiya sai kuma ka ƙara miƙewa sai ka kawo raka'a guda biyu sai ya zama shi ma sallar ka ta cika guda hudu amma da ƙarin raka'a lalatacciya da haka me za ka yi ba a jira mun fahimci zan ka yawwa sai ya ce me me yasa za ka yi wannan abubuwan sai ce li anna surata wal julusa domin kuwa sura karatun sura wal julusa da zaman tahiya da ake yi bayan cikar raka'a biyu lam yakuta ba su kubci ba mun fahimci abin me yasa nace nan wanda ake yi bayan raka'a biyu ila wani ce a ai wancan raka'ar da ta lalace din bayan ta dama yayi zama to wannan zaman yanzu wannan zaman ya tashi tunda baka cika raka'a biyu ba baka da raka'a biyu cikakku yanzu ne ka samu damar kai fatiha a kai sura bayan kai fatiha kai sura kuma sannan ka samu damar ka yi ta iya a lokacin da ka tuno kafin ka kulla wannan raka'a ta nawa ta uku ban sani ba ko ana bi ana gane abun ya yi yawa ga can ko akwai sarkafa sarkabe mana ba mai gane ba to to sai ce li'anna surata wal julusa lam yafuta domin ku karatun sura da kuma zama na ta iya ba su kufce ba su biyu ne ba su kufce ba in asalin fata fi'ili mazi ne abu ya kufce ba ka da damar ka maimaita shi ya futo fi'ili mubadi in guda ɗaya ne in abin da ya kufce din guda ɗaya ne to in kuma abin da yawa ne sai a ce mu fata ya futa ne mun gane fi'ili mubadi to amma tun da wannan majzumi ne lam in za a ce in guda ɗaya ne sai a ce lam ya fut bai kubce ba to in kuma majzumi ne amma a guda biyu sai a ce lam ya futa a cire nunin din tasmiya saboda halin jazma yake in kun shi ne abin da ake mai lam ya futa ba su kubce ba su biyu dame dame da karatun sura da kuma zaman tahiya da fatan muna ganewa yawwa sai ce wa man to mun gama wannan sai kuma shi wa man sallama wanda biye sallama shakan fi kamali salatihi yana mai kokwantan kammalar cikar sallarsa batalat salatuhu to sallarsa ta bace ma'ana in kana sallah kada ka fita daga sallar ka sai da yaqini yawa sai kana da tabbacin cewa sallar nan ta wata cika naka daga kokonto ya zo maka ka tsaya ka tuno me ka kokonto sai ka gini akan sa ka gyara sallar ka sannan ka sallama ina fata an gane na ma'ana na ka daga hannu وعليكم السلام نعم مثلا ايه امم na hmm na idan akwai idan ya zaman ta a tsakani ai kaga ya dauka ya wannan ta biyu ta yi ko ba haka ba amma asali abin da ya kamata ya tunda yana tsaye ne ya tuno to damar wannan bata kubce masa ba sai ya dawo sai wannan sujada sai kuma ya zauna ya tafiya yau wannan shi ya fi dacewa ne me na ce a shi da abin da faɗa ko yau to akwai wata mai na alaikum salam na'am to ai komai a niyya niyya ake kallo ko innamal amalu bi bin niyyati in ya jalsatu lisra sunan da jalsatu lisra da haka ba zai dauka zaman zaman ta iya ne ba ko ba kake nuna ba na'am a'a ba haka yake ba in ya yi sujada daya zai zauna aiko sai kuma ya sujada ta biyu to sai ya manta ya dan zauna amma fa ba da niyyar da ta tsira ba me yiwa tun da raka'a ta biyu ce ya zauna ma ya dauka ta biya zai yawa shi nake faɗi yawa amma da ta tsira ai tana yi a yau ake yin ta in an gama raka'u sujadoji guda biyu a wata raka'a daga ta ɗaya za a tafi ta biyu ba daga ta biyu ba in an gama ta biyu dama zaman tafiya ake ko yawwa dama da ta biyu ta a wuri biyu ake ko daga ta ɗaya za a tafi ta biyu an gama su jadar guda biyu ko kuma daga ta uku za a tafi ta hudu in an gama su jadar guda haka ne yawwa na alaikum salam ya bar sujada a wata raka'a sai ya tashi ya kabbara ya koma cikin sallah in kabbara harama sai karatun fatiha da sura in a ta farko ne ma'ana ko ta biyu kaga sai fatiha da sura misali sai kuma ya zauna ta iya sallama ko kuma ya fatiha tun da yanzu ya riga ya sallame ba bina'i zai ba da bai fita ba to shi ne zai bina'i ba fahimci abu yawwa sai ya fatiha da sura sai kuma ya yi cikakkiyar raka'a sai kuma ya shiga da ba'adi bayan ya gama ka fahimci abu yawwa نعم وعليكم السلام sahudu ya duk ɗaya ne tunda dai akwai raka'a tsakani cikakkiya can kuma ga wata ta lalace to ita wannan sai ta koma waccan wannan ta koma wannan wannan ta hudu sai ta koma masa ta uku sai kuma ya ƙara wata to Allah ya ƙara mana ilimi da fahimta da aiki da ilimin وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه نعم ابنتي wato ashe idan mutum ya rab kama a cikin sallah ya manta wani abu na wajibi ko da ya salama zai iya dawowa ya gyara shi kenan sallah ba ta ɓaci ba ni dama a cikin yana wurin ba za ta shi kenan sake ba gaba daya yau in ne kabbar harama ya sake ya yi sai ba sai zama wannan sallan da ta yi a tsakani rafan ya dauke ta kamar rafan yau na'am ko za mu na zaka ta biyu na in a raka ta biyu ce ya manta bai su gada ba in ya tuna yana raka ta uku kafin jago kafin ya kulla raka ta uku to shi kenan sai ya sauko sai ya zo ya yi wannan sujada sai ɗauki wannan raka'a ta uku sai ta koma ta biyu kafin ci abin sai kuma ya zauna ya tahiya domin yanzu ne ya samu raka'a biyu sai kuma ya tashi kawo wata raka'ar mai sura kawai a mai fatiha kawai babu sura sai zauna tahiya ya sallama kuma ya su da bayan sallama kafin ci abin ayi
wannan tabbara ta shuru guda ɗaya zai yi ko kuwa zai wata kabbara daban don ya nuna ya shiga sallah.
A'a ba wata kabbara zai kawai kabbarar tafiya su biyu su jana zai. Ba a cewa misali mutum in in za a yi wannan ai kaga kamar kabbara harama kenan sai ka miƙe tsaye. Ita ko kabili da ba'adi a zaune ake musamman ma ba'adi zan ce tunda ka riga ita ce bayan ka riga kai sallama. Don haka ba sai ka ce Allahu akbar kana zaune sannan kuma sai kai wata kabbarar tafiya su jana sai ka zauna kuma sai ka sake wata kabbarar tafiya a'a kawai tafiya za ka yi sujada a cikin tafiyar nan sai ka kabba yawwa ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الله أكبر.